أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المقامة الراجعة والثلاثون الزبيدية نعم أخبر الحارث بن همام قال لما جاء لبيدة yayin da na yanke shan zaɓa إلى زبيدة zuwa garin Zabida يبني غلام da wani yaro ya goce ni
قد كنت ربيته da na kasance na tarbiyyar sa wato na da ne إلى أن بلغ أشكه har zuwa ya kai karfin sa وثقبته da daidaita shi kuma حتى أكمل رشده har sai da ya ci karfi da hushi ne نعم وكان قد أنس بأخلاقه ya kasance ya yi sani da ɗabi'una
وخبر مجالب وفاقه kuma ya san misali wa majawa wannan nawa sa'i ga mata نعم ولم يكن يتخطى مراني da kasance yana yata da yana taki yana yana tsallakewa nan marami abin da mana wata abin da yake nema shi ولا يبطئ في المراني kuma baya kurewa a cikin nan na abin da mana sun bukata shi لا جرم hakika أن قربه cewa gwaraba wato aikin yaran nan nagari نعم التادت بسبعي hakika ta ce ɗanyi ta ɗan fara bisa fari da zuciya ta wato na ji ina son sosai
وأهلته lalare kuma na karfafe shi lalare saboda zaman gari na وسبعي wannan yi tafiya
فعلوا به الدهر sai zamani da المبيد yake mai halagarwa wajibi da ke sai bane ya karkatar da yiri cewa ya kashe shi حين تمتنا الزبيدة yayin da zai da shi نعم yayin da zai tarar da sai tarar da mu a lokacin da muka je da shi نعم فلما شالت نعمته yayin da labarin mutuwar da ya lafiya ɗaukaka وسكنت نعمته Ahmadu da mutunsa kuma suka na tana su eh mutunsa ba نعم ta zama ta nutsuwa ya zama ba shi da rage نعم بكيت عاما ni nawa rike gara guda لا أصيب دعاما ba na wani haɗe wani na wani abinci da ba na iya samun son abinci ولا أريد غلاما kuma ba na neman wani yaro don na riga na rasa wannan yara na san ban samu karatu
حتى ألزأتني شوائب الوحدة har yanzu a haiti da yake dan ganin na kaɗaita har da an ni kuma sai ta buƙatar da ni
نعم ومتائب القومة da wahalar nan na ƙaumatu wato zama والكعدة alƙaiwa kai wani ƙarar da zama wato a halin koyar zuta su إيه.
kwashi da zama yamin ya
إلى أن أتالى عن الدر الحرز har zuwa adala wato ma'ana na neman musanya wannan na alharaza shine wato abin wuya ana dole da dole inda bayan da na iya نعم gurin samu dai wani wanda koda maka mutum wannan da yi نعم wanda ba zai kai shi ba dai نعم وأرتاد من هو السجاد kawar ta da na neman man huwa sayarin wanda yake karkar kakarta ne shi من أول don a wajen da zai ya
فقصدت من ي- من يجيب العبيد ina ne ko ina ne ko wanda yake wanda yake so da bayi بسوق a زبيدة kasuwar na gaji ba وقلت na faɗa أريد غلاما yake ina nufin yaro يعجبه إذا قلب wanda zai kayatar da kai idan aka jiya shi مم. ويهمد إذا ake جرب gode masa idan aka jaraba
وليكن ممن خرجه aka yi خرجه الأسياد ya kasance kuma daga wanda masu yayo ne suka fitar da shi ba a wanda ba shi da marasa ilimi ba نعم وأهرجه إلى السوق الإسلامي rashin rashin wuri shi ne fitar da shi da su ke zuwa kasuwa wato dole ne wanda suka fi da shi bayan da suka iya ne kawai talauci ne kan amma da wani haka wanda ba su da shi نعم فاعتز كل منهم بمثلي sai kowane daga cikin su ya raurawa da matsalar yi da abin da ma ya taɓa nema هو سبع sai zabura وبذل تحصيله ya ba ya ba da tasiri da wutar fitar wasa عن كسج a kusa aiki ne za a kawo maka shi ne
ثم دارت الأجلة sai دورها sai watanni suka kewaya ya ɗaura ya kewayenta مم.
wato aka kewaya shekara ke ma ta kewayo نعم وتقلبت ثورها wa haura نعم jiya kawara wa jikinta wa haura da kuma tsawaita da duk wani wani nukusanin wata da wani sassan shi ya gama kawo ba labari ke kowane ne نعم وما لجز من من وجودهم وعدم wa'adun wani alƙawari wani da zai su ne hudun da daga alƙawarin shi alƙawarin da suke babu wani wanda ya fita da نعم ولا صح لها رعد wani tsawa kuma ba ta yi sa ba ta zuba ba la'a gare ta
wannan ma ra'aytun nahasina yayin da na gan su tafafu nasina suna masu mantawa aw mutanasina don suna masu kallafa kallafa kansu mantuwa zuwa wani ba zai iya ba kawai barka ya yi zaman kamanta kawai amma ba dan kamanta
alimtu sai na sani allaita kullum kullu man halaka da kudi ba duk wanda ya sata bane yake yankewa an ka zama fata ga irin satan nan ba kowa ne kuma ya ga yankewa sai ya gaza ɗan da yankewa to ba kowa ne suka alƙawari ba na'am ba hanyar hukar jirgin mutum da kuri ba mai yan mai sun samun kina misalin farkina farkina ne kawai zai iya samun ba
fara falsu mazhabar tahwil Kana ka na kakkaɗe matafiyan nan na fawwala abu sai wani fawwala wani lamarin su ke na mun kala.
wa barratu ila Sabu zai zuwa tutuwa bisukri wal da baki da kuma kwallo. Wato da da hajar fashi nan da kuma suna na fita da kuɗi na
na'am fa inni la ta'ridu as'alu bilmana mutane ina neman abu jiran min da yara.
wa ta'rifu al asmana Wannan neman kuɗin ina neman sanin kuɗin. Kamun yana yaron tambayi kuɗin. A ga abu.
iz arala ni rajulun Wani mutum ya bujire min da tadama bi lisani a hali kuma ya jaru ne ya harba hancinsa da gudunwa ya yi na ja muna ina. Amma ya ya ja ya harba hancinsa.
eh wa qabala ala zambi kulani kuma ya yi damka a yuga dan ɗan yaro wato ya kama dan ɗan yaro haka yaro duk
wa qala yana cewa man yassari minni gulaman sana Wa ainihi.
ilmi wa kulli kadbara na'am wayo shi yaro daga gare ni sana'a wanda yaron ha- ya ɗaya sana'a yar ki yi hulɗi barbara kuma wanda yake yaron ya yi kuce a cikin halittarsa na'am wa da kulli ɗabi'arsa.
bi kullu ma nuqtu ma nuqtu bihi madali'a shi yaron wannan yaron Hmm.
mai mai ƙarfi ne da kullum ma nake da duk abin da karata ya masa da shi ko mai karata ya masa da shi zai iya wannan yaron yasfika in qala zai warkar da kai in ka faɗa da ka faɗi kaza ne yanzu nan
wa in qulta wa in kuma ka faɗa zai kiyaye
wa in tusibka asratun don in cike ta same ka ya kulla a ce la haka Allah Allah kiyaye ba
wa in takunhu sa'ayatan nar dan ka taya masa aiki ma kake biya aiki a wuta ma ta a yin zai ki wutan ma to da yayya
wa in tusahibuhu dan ka aboce shi walau yawman ko da wani ɗaya ne ra'a ra'a zai kiyaye wannan abu ba wai shi ka ne
wa in tukallihu bi zulfin qari'a idan ka ne mun kare kai ne ka ne mai ido zulubi da kuma to ka abu ya yanka ya fa ya sai ya kawo kai komai sai ka ji gobe to ka bai sai sun ya ishe wato ka ga shi ba mai wannan bane ne kana ne na'am wa huwa ala al-hayth alladhi qad jama'a fa qad jama'a ma fa haqatu eh ka ga malaka kazuban walad wawa a yana sarki shi ya tafi da ana sarki a bisa wayo alayyukar jama'a wannan da ya tara yaron yaro ne ne ya kai kuma hankali na'am ma fa haqatu kazuban eh shi bai taɓa gurki ba kansu da dai na'am wala da na'am kuma bai taɓa yin da awon ƙarya ma shi na'am cewa ya ƙarya ya taɓa yi نعم ولا أجاب مطمعا حيلة kuma shi bai taɓa hausa a tsammani ba yi na da'a lokacin da ya kira baya neman tsammani ولا استجاب نفسا kiran shi Na'am.
kuma bai taɓa neman halatta wanda ya ta sirri ba ولا da aka ba shi ajiya نعم za ka taɓa ganin ka ba shi sirri ya biya tuna ba
وطالما أبدأت فيما سبق ya tsaraita kwarai wannan yaro ya kawatar shi ma sana'a in duk abin da ya aikata za ga ya yi ya yi ya yi tsaji da kyau وفاد في النسل ya burbunta a cikin nin nasiru وفي النسل haka na a cikin waka ma gaba ɗaya in zai nasiru nasiru nasiru za a ga abin ya yi kyau kuma waka ne ma za ga yi kyau ko ne
والله ka gana ran da Allah لولا دنك عيش labarin kun cin abincin rai ba دعا ya zama wato ya ce da zuciyata وصيبة wasu biyatun da kuma yaran labaran yara ba الهوء راس suka zama suna matsarata yara zuwa kuma suna jin yunwa ما جئته بمثل wallahi da ba zan so da shi ba ko da da mulkin kisra ne a juma'an gaba gida mulkin kisra ma aka bani to da wallahi ba zan so da shi wannan ka gari wato ya samu abin da yake so kenan نعم kama ya ce a yaron wanda yake sai rashin kuɗi ne zai samu kuɗi إيه.
wato Allah dole zai za a fice da yaron da yake إيه. تعالى kala sai shi فلما تأملت حلقه القوي yayin da na lura da halittarsa wanda take fare da shi yaron nan وغسله السمين da kuma kyawansa wanda yake so ta قلته من ولدان جنته ne na lalci kuma a yara yayan aljanna yayan aljanna ne ma na mani ita aljanna mani in kyawa kamar daga aljanna ya gyara
فقلت ما هذا إلا بشر بشر إلا إلا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم ka ana ce wannan ayaba ba mutum bane wannan sai dai mala'ika ne ne
summan tantaktuhu an man san dan man san aktu na gani ya furta da shi an yi ne ga sunan ga la li ragabatin fi ilmi ba dan na ku ai a cikin wajen ya da sanin sunan naka to nake dai magana ne ya yaron yanda kyau sai yake har kuma bakin naka ka ta ta balle an zura yana fasahatu hu da ba ina ba za ka take min gaba aji da samun fuskar ka ya za ka hada da samun fuskar da fasaha ta wa kayfa lahajatuhu ya harshen sa yake harshen sa yake min ba aji da samun fuskar da
falam yantak bihi alwatan wala murad shi da kurki da mai daɗi ba wala murad wala mai daɗi ba abin da
wala faha fawhatu ibnu amatin kuma shi da magana ba furki ba irin furkin nan dan yar kuyanga wala murad wala ya ba abin da ya faɗi mai daɗi ba ne kuma da
wala rabtu anhu safaha sai na biki kauran ka lahu gare shi wato kaman ka biyo eh wa qultu lahu nake
kubhan likika mu ne da fadala a yi kare yi kare gajiya magana ka na'am wa shubha haka na ni jariya ka fadala ne gajiya ka wa faratin likika magara
fagara
ne sai ya ba kun ta zubi ga cikin dariya wa anjada wa an jira kuma yi kyau da ta zai ta mata kare na'am thumma angala ra'sa sannan kuma an gala sannan kuma sai ya sun koyar da kansa ina yi zuwa gare ni wa anshada duka uwa da
ya man tala habadin zuhu idan lam abu bi ismi na'am illam abu eh ni lahu ma haka zamanin su na'am in kana la yuri ga illa kaihu ba ni da hu ana yi su ana yi su kamar ka shan lakar gida ga inda ko fa innan haramta wa ma ya halu ka tare na'am ya biya man tala haba kai ya wanda wuro bijin sa yake yake yake yake wuro ko yake idan lam abu bi ismi to idan ban bayyana masa suna na ba da mu gare shi ma haka zamani ai wani yake adalci ba haka yake aikata ba
in kana la yurlika illa kashfu ni ya kasance lamarin ba abin da zai yardan maka sai na yaye maka da sunan na ga maka sunana fa asjala ka karkatar da kun kunnan ka zuwa gare ni ana yusufu ni Yusuf ne ana yusuf ni ko Yusuf ne
wala karka tabtu lakal bidaa hakika na rabi na yaye rubi daga gare ka fa in takum fadinan in kai mai wayo ne arafta ai sani kuma ikhaluka kada yi bani da sun zaka sani ba kada ya batar da shi wato ya ya ga mun cewa ki dane ne yanzu a jin jiki da mun yanzu Ya da ta- da bane Eh.
dan wani suka yin tafi shi ne abin da yake sanya masa wai ni masa ne cewa ni fa dane ba amma yake amma ban amma da za ka gane kala dane yake zarra atjibi fi irhi sai a wato ba na yana mai faranta a cikin wato kushi na jikiri da wannan waka tanga na'am ta fi jin da yake magana wasta balidi bi sihri kuma ya zama ya mallaki zuciya ta bijiri da sihirin magana ka akasu bihitu a sai ya zama kimauta ne al tahdi gabarin sanin hakika ga hakika gurguru an gaya mun amma ina an kai na ya tafi kawai ni ba za ta zaka wani ke duba ko in situ ke satu ni ka fiti na aka manta da ni kila da ni su ba ce to ya ji ma ba an jira shi yana dani ni kuma ga ya ga mun ya ce ana yusu ana ji ne yusu ne haka mun yana mun ne cewa ni ba dani garka ya ba amma kuma shi ne kula ba ya ke ya ke wannan tunanin abu sai mun tare da sai kiza annabi yusu sura alilin da suka bada
wanda ya gama da juna ne amma da haka bai sani ba bai gane ba
wala mai kulli hammun in wani nufi da zama gare ni ba illa musawa maka maulahu ya dai ta yi kowa da maulan sa na zai dinga kawai mita yi ne ai ya zo burge ni jiki komai da yaro da ta za ga yaro mai kyau kawai ni zo nake mita yi ne an jiki ce ta wasu sana'a dal istabani da kuma neman tsinkaya irin tsinkaya kudin kawai ni kudi nake nema a gaya min lokaci na'am da ni kika babu wani nan don magana sai yi ne kawai ni an mu
wa kuntu ahsibu na kan ce na yi zato annahu sayanzuru suzura tazaran shilayya Na.
to shi zai duba wai ni irin kallon wake ne ina ina zuwa gari na wato wato kamar irin kaga ka ka goro kenan ka goro wani abu mai kyau ko mutum yana gun kana zama ka taya irin kai sosai kamar kallon wulakanci din nan shine tazaran da na'am wa yuzmi mata alayya kuma ya karanta wannan kima alayya gari ne yaron ya karanta shi
wa ma hallaka ila an su hallaka ai bai kata ba ni in zuwa yin na kata ina da ne kan fito kudi da yayin ya bada kana
wala atalaka bima jibita lak idan na ce ba da abin da na ce da shi ma bal kana farko yace inna al gulama ai cewa yaro idza nazara samanu dan kudin sai ya zama ya kadan wa khaffat munahu wahala su kuma dai sauki tabarraka bihi mawlahu a sai sai idan saka ya ga ma ya albarka ya albarka ne
wanda hafa alaihi hawahu kansa kuma sai ya rabu gare shi kuma yana son sa to dama ba da fara shi yake ba wa inni la utiru hajiba hadha al-gulam Allah bai cutar da yayyo wannan yaro ne ke zuwa gare ka sai nake garin da son sa fara ka bazan tsarin sa maka bi an ukhassisa saman hu fara ka bazan sauwace kudin sa alai ga gare ka fa zilmi a tayi dirhamin to da haka izin ita
ka auna eh ka auna dirami 200 Eh, shi ne dan kaso to ka dirami 200 ma kawai na'am to kallahu nan sai na ga ya tsaya eh shi da kuma gwamnati ne ke yi alhamza yi eh kamar yadda za a ba na'am eh
na'am
shi ne in ka gara ma za ka iya akwai abin da ake kira hizduwar na'am shi ne makon shidan nan sai a ce shida Shida, Eh, shi ne hizduwar ne tambaya na'am a mutum yau ya alhamdar koma ya na'am Eh, ita kuma ana yin ta a wani dalili eh, to galiban dai kamar bangaren masu harkar tafiya na ma'azu ma suna yi domin kamar wajen alhamdar ya koma ya Mm.
ko kuma wajen wajen ya ya koma wawi sai wa'annan harafin illa dinnan ne Eh.
makamantan su ne na'am kamar sanya wani ya koma wani na'am
Eh,
واذكر لي ما هيئت wa kurli ka gode min ma ali da mutun gara yi kuma Mm.
domin yadda ke wannan abin a ara kuma kai ta gode min daga nan har karshen rayuwarka
فانا كنت كل ما بلغت wannan الآن kasu je na hannun ta maka kuɗi almubulaga a man sha bin hala a nan tafi كما ينقض في kamar yadda ake الرحيم hannun ta a cikin abu mai ara alhalali wanda yake na halin ne ولم يخطر لي ببالي yau da ɗan sa abin ta ji ta haka ba أن كل مرحق gare ta ta abu yara a dane ba an ce ara ba ta arugo sun yi yalla ne da ba ta ji ya mun tare abun nuna da ake ta mazarki za a nabi rayuwa ba za ga bajaro da zamanin ta hazin da rayuwa Mm.
ba duk na waye waye da shi ranar shi ma dai mutum ya ya manta da wancan abin da aka gaya masa
فلما تحققت الصفقة yayin da ciniki ya zama ya tabbata وحققت الفرقة furkatu rawuwa kuma ta tabbata حملت أين البلاء sai amara sai ya idan na yana yaro amala shi kuma ta kwarara ta hawaye ولا همولا دفع الجنة wane zuba irin girgijan hawaye nan na girgiji ثم أقبل على سنة sannan zai fuskanta a zuwa abokina وقال a kala لحاك الله
halin da zai ba ku مم.
za mu raba ta ne ko ila yarwa أين هذا الجنة نعم da ɗan yaro. Na'am. Da hakan lawo halin su biyu.
da hakan nawa bace Allah halaka ta halin su bi ba ku Mm.
yanzu misali na da ake cewa Duka ya mata su ba alkarishi domin alkarci wanda yake iyali aljiyabu.
ya wanda yunwa kuma ta shiga ta ba Na'am. Wa hal fi shir'atul insaki.
a cikin shi da yake sare a ni ko kallaba wa takan yanzu cewa ni ko kallaba a kallaba mun wa takan aiki na ci sada wanda ba a iya ta kira da hisabi a ce wannan kuma yana cikin shari'a na adalci
Wa an ubula bi raujin kuma a jarabe da razani ba da raujin ta wani razani wa misali an misali na ubula la za ya.
za da ake jarabar shi ko la'irawo ai ba a furgita shi
Amma jarrabta ni yanzu baka jarabe ni ba wa hadarta minni na sa'a sai ka samu labarin da na biyoyi min da gare ni lam yumazij ha shida'u.
da yaudara ko mai kudin ita ba
Wa kam arsadatani sarakan sharakan a jiya za ka bani sarakan tarko ne li sayyidi da farauta
fa utsu sai na komo wa fi habailiyat ba ko kace za ko kima ya tabbata shi ba ya a cikin ida wuna na'am ina ni da tarko ne na ji na kamo har za za kuna ma
wa nutu bi al masaiba ka ce wai gara da mu shi buje da ni fastaqadat sai ta jawo mudawi tana mai ji wa kana bi hamsi da ku hannu ya tabbata ga da ka ji ka ji hawa amma yanzu sai zama an jawo ta Mm. wa ayyu karihatin to wani abin ki ne lam ubli biha wanda ba a jarabe ni ba biya cikin da wa bunnin gulmin da kuma ganimomi lam yakun li fihi ba'u ba'u wanda ba'u siyarwa ne zama wani gare na biyu su da Mm. wa ma abdat li al ayyam a yau kirman kwana ga ba ta bayyana girman wani laifi ba liya gare ni Mm. fa yukshafu fi musara mu tsara masa kina o sai a yaye murfin kai shi mu tsara mu a cikin nan na wato mana harbayya da kuma yanke mu nan yanke mu wato mana abin da ke nufi dai wai kuma abin da ya ya mu girman ko Mm.
sai shi mu tsara masa kina ina Ina abu abu. wai wai kwanuka ba su bayyana wani laifi liya gare ni ba na'am sai ku tabar kina ko balanta na a ce an yaye mangon kai misala mace a cikin yankin wato mana duk idan ka duba dai a cikin al'amari na duk babu wani abu wanda zaka ce za ka iya yanke min saboda jinin ka wato idan ba komai da komai a cikin al'amari na ya cika na'am ولم تأثر بحمد alhamdulillah الله ni ala ayi نعم ko ku tabar da wani aiki ko ni da gare ni alhamdulillah na ku gode wa Allah inda muke tare da ba wani aiki da ka da ka gani gare ni يكتم kuka sama da ake koyi ki أو يزال hawi da kuma a daidaita shi babu wannan abu sa'an na saja inda ka nabza Sauka a hadi, ku ta yaya jefa wani na alƙawari na zai halatta gare ka.
kama na bazar burar yadda haka na'u.
na'am Kamar yadda mace mai sana'a na bazar burar yadda take jefa wani na cikin yadda.
na'am wani Mana bayan ta gama abin da take da sana'a kuma ta jefa ta. Cikin yake da sana'a. Ku ta yaya za ka samu irin wannan jefar ba.
na'am walin kuma fattaru laka imtihani Dan me kuma wani mane? Sama har tsaro naka dan me ta wato hankalinka. Sama har za ta yi maza zunce zunce hani da wulakanta ni.
wa an usra A ce a sai da ni.
kama yusra al Da mataw yadda ake sai da kaya. Ta yaya za a yaga.
wa Allah sun tajalli Dan me ku kiyaye mutunci na.
an husauni shine kiyayewa ta wanda ya kamata da ni wanda ya dace da ni
hadisaka
aro sauni a jin saka Na'am.
irin kiyaye zancen ka da nake yi Mm.
kuma na kamar yadda nake kiyaye zancen ka kai ma ka kiyaye mutunci na na'am yawma jaddabina al wada ya da ban kwana ya zama ya sabunta bina da mu na'am wa qulta ka faɗa liman yasawu wanda mutiya yake kai shi ya gare ni hadha sakaki ka ce masa wai hala zaka ji yasa baka ce min wannan zaka bu bane na na'am ayo haro wala yi bawo Na'am.
wai na ji ga dukkan biliyarin nan Eh.
ba a ce da kai ba a bada haranka ko Eh, shi ma zaka bu dan asali ni ma wani dinki ne na wani na'am da wani mutum asalin dalilin sa ma suka samu suna jin suka yi Allah wa alamu ne suka yi suka bi ta eh a kansa wani wani mutum wani mahayi ne na'am daga wani sabi ne shi ma da yake da wani doki da yan kiran sa kamu shi shi dai na'am shi ne yake masa wakan cewa a bai sallah ne inda ka kawo Allah na fi sallah ya haru wallahi ba Hmm, eh cewa wai shi ka kamu don yara ke da zuciyarsa na'am cewa shi sarakuna da yawa shi ne ni ya sai musu da shi yake sayarwa ko kuma ba shi gaba da aro yake bayarwa eh, wani yake masa waka cewa ba a sai da shi kuma ba a bara aran hmm. amma ana duna za ta kirki ni ban zama ba kuma bayan wanda nan ka in gama da Hmm, lakin tubaruka na'am sai dai tabi'a ka fauka hasil ka ce wanda nan ka tubaru ne suka bata baka ya gama da ita.
na'am
amma sai nake kamar da wancan zakabu da yake a wajen mai shi Mm.
shi ma haka ya kamata ka ɗauki nan
Eh, ala anni da cewa ni sa'un shido inda inda bai iya inda bai yi nan gaje da ni ala uni ce sun so da gani wa ayya fatan abu sai wani saurayi ne aka so da sai kamar da aka so da gani ba
kala ala yake falamma wa ashrafa abiyatu ya nake yi kiyaye a ba ta hubi dukkan sa wa akala munajatu kuma ya fuskanci mana gato wato mana irin eh, zancensa
sana fasas ada sai ya numfashi irin numfashin nan na hawa wato sai ne hawa numfashi da ya kawo wa baka mai kuka hatta abu kalbu ada a sai ya ni- ya kukantar ya kukantar da mutane zama suka fi tausaya masu ma suka rinka kuka sun na kalin sannan zai ce da ni inni uhillu hadha ina al-gulama saukar da wannan yaro mahalla wali ba mu tare da matsalan- matsayin ɗana yake wala umajizuhu ba na mai zai shi an afla zakari ga hantar nan na ka gidi hanta ta na'am wala wala khulu murahi da ba don hukuntar nan na murayi wajen wani gidana ba wa qubuwa ko musabai kuma fitowar na fitila ta ba lama daraja an ushi ai wallahi da wannan yaron bai fito ba gaban shi fata wala ajin sayyi'an an shi ya yi rasa gadan gawa ta wato har sai bayan na mutu
wa qad ra'aytu ma nazal ra'ayta ma nazal bihi a jira ka gama abin da ya kusa gare shi jalla wa a ala bayni cikin wani shaunar kokonan na rarraba
wal mu'minu muni ni kuwa aynu ai ne sauki ne laynun da sauki ne shi wa halaka fi tasliyati qalbi yana gare ka a cikin hakurkutar da zuciyarsa wa tasliyati qalbi da kuma farantawa na bakin cikinsa bi an tu'ahidani ai zai ka alƙawarta mun ala al-iqalati a bisa za ka min ikala cikinsa na'am wa mutum ka tasliyati ko yake na ne ma min ikala da na'am wato ma'ana shi ne bayan ka sai da mutum abu na'am kuma ka daga lokaci kana kana zai shi maka da shi ne ikala kenan na'am shine wanda hadisin manzo yake faɗa ga kan ma'arwa shi ma ƙara Allah na diban bai ta huwa ƙara Allah a sarki zuwa mai kiyama na'am نعم وألا تستسلم kada ka nuna ya mun kuma إذا an kike zai nan na na ya ma ga shi ma da yawa mu tsara to kada kai kuma lokacin da ka je mun ka je kana ya mun نعم مثل آثار ya ba shi ma dije ma المنتقى wanda suke zaba ko المروية عن ruwan الثقات.
kuma ga tsatu من أقال نادما bai ta hu بيعته wanda shi ya zo a fewa mai nadama bai ta hu cikin sa akala kullahu asratu kuma Allah zai zo ya mata sakamakon sa laifin kuka da na yawan kiyama ta ranar kiyama na'am al-harith bin har muhammad sun ne ma yake ko hadduhu wa dan adad an kawarta masa alƙawari hadara ya gun hayai wanda kunya ma yake a maza wuce bayyana shi hmm usul kalbi ashiya amma ba sai zuciya abu abubuwa ba mun suna tunanin yanzu zan ke barin wannan da
فسر لا يلئذن الغلام إليه sai yaron ya kusanta zuwa gare shi yayin nan مم. وقبل ما بين sai عينيه sun manta abin da yake tsakanin idanunsa وأنشد sai ka buwa ga kuma والدوء يرفل Aliyawa yana fara daga rubutun da yasa.
حتل Yake ka san waje فدتك النفس ما تلاقي rai ya fansan maka ma lafiya abin da kake gama da shi.
من برهاء Ana da الوجه tsananin bakin ciki.
مم.
Ba والإشفاق shi da tsoro.
وما تقول متصل Ya فراق farin gaya maka mutanen rabuwa ba za ta yi tsawo ba.
ولكن ركائب A السلام abin hawa nan na gama za ta yi ba za ta yi rauni ba.
بحسن عون القادر الحمد Taimakon ah, da kyawun taimakon Ubangiji a lalabi wanda ya kuma. Na ku kwana yanzu yanzu nan za ka dawo.
نعم Ina zan ba ta da lalabi.
ثم سهل له Sannan zai faɗa gare shi استودعك ina ina ba da kai ajiya ga wani mun zauna.
نعم wanda yake shine ma da lamu dogara shine ubangiji وسمر بينه وبين wanda zai ke dan dan zai lahu ki sai kuma wallahi ba da ba ولبث الغلام في زفير yaron ya zauna a ciruri وأويل da kuka رأيت ما يتدعو مدانين gwagwadon yadda ki har ki abin da nan naka baban nan naka ya yanke fagen nan na mila kamar ya yi tafiyan mil guda inda ba za a sami shi Eh.
da kenan ya ci kuka ya ki yin magana har sai da yadda baban naka ya tafi kamar mil guda نعم ولما اتفاق yayin da ya farka وقد كف وقد كف دم أو ya tafi hawayensa almiraku mai yawan farara قال har sai ya ce da shi أتدري لما أولت kafin da dalilin da yasa nake kuka a wal أولت nake kuka وعلى ما أولت da dalilin da kuma yasa nake nake kuka مم. فقلت sai nake أظن فراق مولاي ina ba san sama da gara ba da sai dangane zaka je kuka هو الذي أبكى shine sanya kuka فقال in na gala jiwa da mu ana jiwa da kike sai kana wani kike kana wani wadi ina wani wadi ina wani wadi
لقد بين مريد na ومراد gana wanda ya abu da ya tabbata da kayan nan muridi wanda ke mai nufi wa muradin da abin nufi abin da ake nufi mai nufin daban kai kuma abin da ake nufi daban ثم أمسى Nan zai waka.
لم أبد والله على إلك wala wala alamoji ne yi mun wafara yace wallahi ni ban yi kuka ba a bisa wai wai abokin abokin da za a wai yani kanta ولا على قوت نعيم wala alheri wata nima da nake samu a wajenka وفرج wai da wani farin ciki ba dan haka bane wallahi نعم وإنما مدموع ni جفاني wani فقط yawayen mutum da na ya farara ne على جديد a bisa wawa da na gani الحج إلى دماء wanda a ranar da yi na tama yayin da ya tashi
ورده wani da kuka ji ya shiga cikin rigima حتى تأنى ai ya wahala وابتلع a zafin yata ولن يأل منقوشة a cikin tozanta abin zane shi ne kuɗi أمم، da الجيلة suke fara Alwala.
da suke mabayyana أمم، ويكا sai kanka أمانا جدك hakikar mu na نعم yanzu wancan nan ga da dan kalmomi da na ga maka ba su asiri maka ba أمم، ya ta لأن yi ruwa يجر ni tsare وبين له ba با.
kin kina da alaka shi asiri ba ban ga maka wannan ba إذ كان في يوسف معنا kuma شروع ana karwala ya bayyana shi zuba a cikin zuba ana ga maka wannan kurkuru ya mutu kurkuru an ga maka
قال ana yake فتبسلت مقاله a shi ne sai na misar da wai na turan ta fadin sa في مرآة a المدعي ya cikin mutumin na kakaki a sai ba wa zai yi zuwa wannan أمم، ومعرض المنعي eh da mutumin nan na almalayi wa za kawai أمم، فتسلب eh tusan da barbari أمم، ya ga haka shi kuma su sallaba sai ya zama ya tsaya أمم، ya sallaba mai irin kafuwan nan na almuhiti mai gaskiya وتبرأ ya kubata من دينة الرسل sai daga yin bunnan na bauta ce ai lalle shi wallahi ba ba bane
فجلنا في مخاتمة ya muka yawa shi mu hakama اتصلت wanda za su yi بثلاثة muna kamar damari na damarin juna
وأفلت إلى an مخاتمة tana da yin yawa wajen alkali ma فلما أوضحنا للكالي surata السورة yayin da muka bayyana surar yadda lamarin yake da alkali وتلونا عليه muka السورة karanta masa surar yadda abin yake قال kala sai yake ألا إن من أنذر a shi a wanda ya gargadar da kai فقد آذر ai maka hanzari mara a cikin farko ya gaya ma ya ce ana yanzu ana yanzu kuma wace magana kake da ke yanzu ومن ai هزر wanda ya tsoratar da kai فمن بشر ai wanda ya bishara ne ومن بشر wanda ya ganar da kai فما wanda قصر ya kaɗaita maka wani
وإن فيما ترهت a معه cikin abin da ya maka sharhi da ya maka bayani لدليل akwai hujja على أن هذا cewa الغلام wannan yaron قد نبحك ya faɗakar da kai فمر aurenta أوريك amma kai baka dawatu ba ونصح لك ya yi nasiha gare ka ما وعيت amma baka kiyaye ba fastur da abal isa ai abin da zan baka shawara ba ka sirke shi sannan nan wajen ka magar mutane ka faɗa masu sun ganin ka wawa ne ba ko ko da yi kuma mun shi ma wani mun da saka sarkin ka Lafiya.
kada da shi ma ya ga ba gaskiya
wa azari in ka ji tsoron mami in ka ji Itilaki.
ka ji za ka daura wannan yaran wadda madi ai da kai kai tsammani ma jin motsa da shi tsammani ma gara kai za ka motsa da shi wa innahu hurrun ah wurin ladini wannan dan dan dan fata ne ya fata kace Hmm.
kani na'am gairu mu'adallin wannan abin bujirawa yanzu da kawai ma ce da ya masa kima ai ba wa ke kima wannan dani ma
وقد كان أبوه wannan baka labari ma babansa a halar ruwan Mhm.
jiya kafin ya tafi sai da ya zo ran ya kawo gidan jiya ma قبيل أقول الشمس kafin faduwar rana وأتره ya بأنه fi فرمه cewa shi farko hudansa ne ma Allah kan shawo wanne ba rabi kalin wato ya zargi ba da koro a da ya alkali ba sai dai dai dai sai da alkali ce a wannan ga dana ne wannan kuma kaza kaza kaza amma ai sunan kaza kaza shi yake gaba da shi din nan Ah.
a nan girgi ma ta kwaso dai Eh.
alkali ba zai ce da وأن لا وارث له ba سواه yake kuma ba shi da wani magaji dai wannan yaran shi kadai ke
وقلت للكائن saboda alkali أو تعرف أبوه a wata arifa a bau Hmm.
ka san baban sama
أحزاه Allah الموت ya fi kadi shi ko wannan baban nan Hmm. فقال kada da yake وهل يجهل أبوه ba wannan da yake abu zai da mala الذي جرؤه wanda سبحانه in ne maka miki banza ne ba ka- ba ka ba ramuwa
وإن كل قاد له أخباره kowane harkari ya zan labarin zawala da وانتظاره kuma labarin waye na zai baka labarin zanzai Hmm. فتحركت إليه a yanzu na kan koda zai koda yayin nan Hmm. وهولكت sai la haura la quwwata illa billahi وأفقته na fadaka ولكن هي نفاق الولد lokaci ya riga ya tsere kuma
وأيقنت na tabbatar أن لسامه cewa hulan nasa da yi مم. كان ana da شرك kasa بصيرة ya ganin shi a cikin farkon makirki
وبيت كثيرة shine baitul kasirati in a waka ana cewa baitul kasirati نعم shine a ciki ka kawo wani baiti wani duk gaba ɗaya ya tara in yabo kake yi, ya zama duk ya wannan baitin ya tara duk wani abu da kake son kai waya ba misalan in annabi sun zaka waka ya zama wannan baitin duk wakar da kai ta tara komai da komai a cikin wannan baitin wannan baitin ba shi wani baiti ne kamar kamar sa shi a kira baitin kake in kuma wani abu da kake yi labari kake yi to a kan abin da kake labari Na'am.
ya kira baitin kake نعم to wannan shi ne wai shi ne bai da kaji da wannan abin da yake. daga nan ma ya kamata ka gane ne ma kirki ne zai نعم أنا كسر أرجيه eh sun kai na na sun kai da dangi gani na مالكي malaki to abin abin da na gama da shi وآلي na nan eh الله آمل na ملتمع sama wallahi ba zan taɓa mu'amala da wanda yake mai gune ba مالكي mutum na wanda zan duk wanda ya rawa zai zai wallahi ba zan huɗe ba zan yi wannan mu'amala da shi ba نعم ولم أزل zai أتعوض ba ta wa wannan ne ciwo بفكر kawai الصفقات ta ɗe wancan jina وابتلاقي da kunyata ta بين ركوب tsakanin abokan kasuwa ta فقال لي لك عجل alƙali ke gare ni حين رأمت عادي yayin da ya zo ciwo na
وتبين حر إرتمالي نعم kuma hukumar nan na irtimali shi ne jin ciwo na dai نعم ta bayyana ya bayyana gare shi يا هذا ya kai wannan ما ذهب من مالك abin da ما- min malika نعم abin da ya tafi min malika na daga- na daga mutujiyarka مم، ما وعظتها eh oh? wa abin da ya tafi min yake zama mutum labari Na.
abin da ya tafi min malika daga dukiyarka Mm.
ma ma za ka Na.
shi ne abin da ya maka wa'azi Na.
Wato wannan wa'azin da kai kada ma nan asara kai Eh.
ai kaman kaji wa'azi ne ai ko نعم an maka wa'azi ne yayin da za ka tafi da Na'am.
shi da ka kai wannan baka zo da kudin ka a banza ba إيه، ولا أجرم إليك ba ai da ka عظتها.
wanda ya fadar da kai ai bai kashi da shi gare ka ba ai fadar da kai koya ma zaman duniya فاستعذ معنا بك ranka in kawai azun نعم ma na baka da abin da ya mai maka نعم وكاتم Sahaba ka koya abokan ka dai ma a saba abin da ya mai maka نعم وتذكر ka tuna abadan ma da نعم.
maka ka نعم tuna ma da maka abin da ya ya musibantar da kai abadan har abada
نعم لتكير الذكرى da rayu maka لراهمك domin da kiyaye ambatan nan na da rayu maka wato kudin ka ka tuna abin da ya gano ga nan gaba ba za ka yi wata abula نعم وتخلق wata halaka Hmm.
wata ji wata halaka ta tafiyantu بملك من ابتلاء وصبر.
shari'a wanda aka garaje shi ban da ban sai ya gudu مم. وتجلل له الكبر shi na taba yana gare shi ba ta ba Ba a eh sai wa gudu الله رزقنا har محمد ina mani yace فودعته ina ban ba da shi لابسا ثوب ina الحجر ne daura wani babun kunya والهزم نعم صاحبا زيي zai la zai la زيلا نعم ina da jannan na زيلا jiga guda biyu na algabin kamun ga والكبر wani gaban نعم da kuma wato raunin hankali نعم wannan waitu na niyyar mukasa fata a jizai da yaye wannan na abu zai da alhajiri da kawai cewa ko musara mutuhu kuma yanke masa ma kwata kwata zan tsara mutukar zamani har abada ma ba zan kara mu'amala da shi ba na'am madaddari yadda ta hali yadaddari mutukar zamani yanan ya aiki yadda ta hali na'am Faja a alaku cikin na ado aka nakabu an tarahu a cikin na kifuwa an zarawo ga farfajiyarsa na'am wa aka jannabu ana rawo ina nufin ta ma an ganshi ma ko da na ganshi ba na zama ta ma ba ma zan ji wajen ba na'am ila an gashi ne bi ai ya da ke yanki tare kan a cikin hanya lekin ko ji ne zaman waje ni ko ji sai tare ni
bai yani ko ji ni ko ji ni da yau da nan ne ji hmm kuma zirtu ban guje ba ala an ban kara ba abasu ala an abin su na tsawar fuska ta wa nabasu ba ma na ban su na'am wa ma nabasu eh ban yi magana ba fatana kana zai ji ma baluka eh lamarin ka ne kama hata bi an kake daga hancin ka biya kake daga hancin ka ala an ilfita ga abokin ka kuma kake mai girman kai fa qultu sai nake ana sita annaka na manta cewa sun kalta kai da bara wa hatalta kai yaudara wa fa'alta فعلى كذا الذي فعلت fa'alta عايزة عايزة عايزة انك عايزة ده
fa garama bi تغير الجزء باكين تغير الجزء باكين ما هو ما عاد يواجه mutahaziya هنا مستكي كنت هذه هنا مستكي thumma ansada لما يجي لبوانا كما Muka lafiya.
هنا مرزوة ya mana bada min hududun يا ولد ده كده هيجي ما هنا غريبي na'am nuhikum من كذا دوا wata hadwata tafsir تشوفوا مين كم دورة فزا wata da yarisu malawima ما يجمو يريد ملاونا ما تغنى yana yana gyara wannan na malawunan zargi hmm in dunihin al-aswa wanda kiboyi suka tabbata kuma bayan wannan ma abin da yake yi.
Hmm, waya kulu yana cewa alhurrin yuba'u yanzu wai akwai wani ɗari bawa da ake siyarwa kama yuba'u al'adha azumu kamar yadda ake siyar da wani doki Na.
doki abin da yake wa ɗaki nan a kasir to ka takaita fama ana bihi bid'an an yi wa barau bane ina jiyar kana misala ma ta sawa in kana abin da kake wajensawa Hmm, kad ba'atul asbaq an ce ba mu sun siyar da yusuf kauli ka bana ko kuma yi mu su ku gano su ne su ma sun yi mace nan su an da ba an da ba da ke wani to su ma sun siyar da wani ba da talani na na ba zai talani wani ne shi ne
hadha wa usatum ana wannan na rantsi wa usatum billati na rantsi da la wani ya'lamu da ilayi wani mutum da ne su ma yake na zuwa ciki da zuwa zuwa gare shi wa tawaihin biha da kuma wanda yake masu tawaji da a isa Hmm, wa hum shukukul suna lawati mafarkita gashin nan na makwarkwada kai tuhamu su hamu suna masu bakin sa kuma Hmm, ma qumtu zaka ce al-mawqifa wallahi bari in gaya maka ma duk da wancan uzurin da na gaya maka ba wallahi ban tsaya wa janan ka matsaya ba almuzi wanda yake mai kunya Wani wanda yake ke da da hamu suna da jira yiwa wato rashin kuɗi ne ya zaɓi lokaci
fa azra haka ban karɓi hangaren nan wanka mana wa kuffa anhu wallahi salamu wallahi alaikum kai mai irin zargin wanda baya da mutu anu gaban na'am thumma qala sannan sai yake amma ma'azrati amma hangari na fadalla hatta ta bayyana na gaya maka wa amma da rabi muka amma kuɗinka fadalla hatta ta halaka
Sai duk fa in kana ishra Kiraruka.
Kiraruka.
In ya kasance wai wai takura ka daga wajena kana kakkauce mun dinnan da kake kana gudu na.
hmm wa ziraruka Wai anni kiraruka da kuma karkata ta anni da bari na.
li farti shafaqatika Saboda da gauta nan sai baka tuka wai tsoron ka ne.
ala gubbar nafaqatika Hadisa koran nan na baka tuka abincin ka. Wai kana jin tsoro idan karan kare maka irin abin da ne maka.
falat min man yalhaqu barati Ai ban karanta yana mai harbi harbi biyu ai. In ne zai gudu.
wa yudiu ala jamratin Ko ni ba na taku a bisa garwaji guda biyu. To sai nake takawa.
wa in kunta dawaita haka Karan shi da karate kuɗin ka ne wa da'ata haka kuma ka musu haka su haka rowarka.
hmm da tattankiza ma alika karatun abin da da ka samu abin da ya rataye bi a shiraki da tarkuna ko saboda kamar ruwa ne ba kuma wai saboda wancan abin da ne maka bane fantabti ala akalika a to sai ku kana bisa hankalin ka da bawaki ku gane wanda yake ne zuba da yawa kenan hmm قال حارث بن حماد har dan ne yamma yake فاضطرني لنفسه sai bukatar da ni da lafazin nan sa alhali da wanda yake mai yaudara وسيره على ذلك irin magana da wanda yake mai rin jami'i إلى أن أدخله سفيا sai da na komo karfafe soyayya da lahu gare shi وجهه هاتيا wani ya ji yan alhali kuma shi yana yana hadiyan yana mai mai kuyawi ji da ne gare ni ونظرت فعلته na ذكريا kefar da aikin za a bayan bayana وإن كانت شيئا فريا kuma da ya lamari ne babu ba مم.
a kura da kawai ne الحمد لله